أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد موجك وانا رانا تجمع واتو goma sha uku ga watan takwas hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta zo daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna fata abin da za mu karanta cikin wannan littafi na risala Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka fahimta inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana za mu tashi kan sabon babi babu jami'un fi salati wannan babi zai mana magana abin da ya tattaro sallah tare da cewa ya tattaro sallah amma akwai wasu matsaloli wanda suka shiga cikin temama cikin alola da sauransu to abinda dai babin zai karantar da mu kenan mala ya ce wa aqallu ma yujzi'ul mar'atu min al-libas fi salati ad-dir'ul khasifu as-sabigu allazi yasturu qadamaiha ce mafi karancin abinda zai ishi mace wajen yin sallah shine a samu addir'u addir'u wato riga kenan alhasib wanda yake mai kauri asabigu wanda yake mai yalwa allazi yasturu zuhura qadamaiha wanda zai iya rufe kafafuwanta lokacin da ta yi sujada wato zaka ga ga rigan nan har ƙasa to wannan malam ya ce wa huwal qamisu shi ita ce da ake kira riga to wannan shine na farko na biyu wal khimar sai kuma a samu shi ma mayafi shi ma wannan alhasif din wanda yake mai kauri wayannan su ne kayayyaki da yake isa mace yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani kan mace ta yi sallah har, har ma in ta yi sallah da kayan da bai kai wannan ba wato kayan da ba shi da kauri akwai wani abu wanda ake yin sa kamar yaɗi wani kayan su kamar yaɗi haka za a gan shi mai kama jiki wannan ba a yin sallah da shi ba a fita da shi ko da waje ne haramun ne mace ta fita da kayan da za a iya gane cewa ga hannunta ga kafanta mun gane ko banda ka san da sai a ce wanda yake mai shara-shara shine za a gani to yanzu wannan gashi ba shara-shara bane amma yaɗi ne da shi yawa yana kama jiki ya banda ma kuma mai manna jiki din ya akwai mai manna jiki wanda yake kamar skin tight haka shi wannan ba ma skin tight din bane amma yadi ne wanda yake lafe lafe sosai ba ka iya ganin ciki to amma kuma shi kanshi in ka sa shi haka zai manna a jikin mutum to ba a yin sallah da irin wannan a samu ko da babu tufafi din na sallah dai kan a same shi ko da ba za a samu riga ɗin ba to a samu babban hijabi mai kauri wanda za ta iya sawa ga baki ɗaya zai lullube ta in an zo sallah a ɗauki wannan a saka. Mun gane ko? Na mace kenan wa yajzi'ur rajulu shi kuma namiji fa yana isan shi fi salata a cikin sallah saubin a samu riga wahidin guda ɗaya. wanda zai iya sa ta shi ma ya rufe dukkanin wato al'auran shi. Wala gaɗi alfahu ba zai rufe hancinsa ba, an wajuhu ko fuskan shi fi salata a cikin sallah. Wala ya bun musu ya bahu ba zai ce bari ya tattaro rigan shi ba. Mun gane ko wasu a al'adance wajen rufe hanci da fuskan nan sai ga sun zo sallah ko suna kyaman wani abu da sauransu. to shi aka ce ba zai akan bai bari can da aka ce mana ya yi sujada a kan fuskan shi ana nufin har hancin sai ya taɓa ƙasa sannan wala ya bin musawabahu ba zai tattaro rigar shi nannaɗe ta wai don kada ta shafi ƙasa ko kuma kada ta zuba akan ƙasa ba zai yi haka ba sannan au ya fitu sha'arahu ko kuma ya ɗaura gashinsa irin wanda suke da gashi da yawan nan domin in sun yi sujada gashin shi ma dai zuba a ƙasa to bari ya ɗaura gashi ya tattare shi ta baya ba zai yi haka ba wannan kenan malam ya ce wa kullu sahawin kowane irin rafkanuwa fi salata a cikin sallah sai aka yi shi bi ziyadatin da ƙari ne ƙari aka yi a cikin sallah to fal yasjud lahu sajadataini ba'da salami sai yi sujjada ga wannan ƙarin da yayi sujjadu guda biyu ba'da salami bayan sallama ya tashahhadu lahuma yana mai yin tahiya gare su wa yusallimu minhuma sannan kuma yana yin sallama sannan wa yajzu ya ishi mai yin sujadan nan na sahu kabbaran da zai yi na na kabbaran farko ya zama kuma shine kabbaran tafiyan shi sujada din duk ya ya ishe ya ya, ya halatta yayi haka wa kullu sahawin kowane irin rafkanuwa kuma bi naqsin in dai an rage wani abu ne daga cikin sallah to fal yasjud lahu yayi sujada ga wannan ragin da aka yi qabla salam gabanin sallama shi ake kira qabli idza tamma tashahhudahu idan ya gama tahiyan shi sun mai tashahhad sai yayi tahiya wai sallimu yayi sallama wakila aka ce layi idu tashahuda ba zai sake dawo da wannan tahiya ba in yayi sujado guda biyun kafin sallama to yana dawa ya zauna sai yayi sallama kawai wannan shine ma abin da Imam Malik yake akai wa man naqasa wa zada wanda kuma a cikin sallansa sai yayi ragi a cikin sallan kuma sai yayi ƙari sallah guda ɗaya ne yayi ragi yayi ƙari shi ma wa man naqasa wa zada wanda yayi ragi yayi ƙari sajada qabla salami shi kuma sai yayi sujadan qabli a sallah ɗaya yayi rage alal misali ya rage tahiya da zaman tahiya din sannan kuma can a raka na ƙarshe sai je yayi sujada guda uku ba na sujadu biyu ba shi sai yayi uku kaga yayi rage a can nan kuma yayi ƙari sujada qabla salam sai yayi sujadan qabli to haka zai ta dorawa wa man nasiya duk wanda ya manta an yanzu da bada salami yayi sujadan badi badi ta kama shi ya manta bai yi ba to falyasjud yayi wannan sujada mata ma zakarahu duk lokacin da ya tuna wa in ala zalika koda a ce wannan lokaci yayi tsahi to in dai ya tuna sai yayi domin sujadan ba'adi kaman kana nuna cewa shedan bai isa bane mun gane ko kaman shedan bai isa ba ba ya saka rab kai rabkanwa ba to baka isa ba na yi sujada yawa to shine sai ko da lokaci yayi tsahi to in kana qabla salami in kuma sujadan qabli ne ya manta fa qabli ta kama ka sai baka yi ba to sajada yayi wannan sujada in kana qariban in a kusa yake in a kusa kamar yanzu yanda muka yi sallah ka ka dan zauna ka ai qabli ta kama ne ka tuna qabli ta kama to shikenan kai wannan sujada din wa in baquda to idan yayi nisa fa sai da aka fita sannan nan kabli ta kama ma fa ba mu yi kablin nan ba mun gane ko kabli ta kama ba mu yi ba ko kuma kabli ta kama ni ban yi ba an riga an yi nisa to wannan ibtada salatahu ya sake sabuwar sallah kawai saboda lokacin da zai yi gyara ya riga ya wuce sai ya sake sabon sallah illa an yakuna zalika min nafsi shay'in khafifin sai dai in wannan abinda daman ya sa shi zai yi kablin na ƙasin da ya samu a sallah wani abu ne wanda ba mai yawa ba ka suratin ma ummul qur'ani kaman karatun sura ne ya manta bai yi karatun sura ba ita kadai nan da aka ce ma ummul qur'ani tare da fatiha ba wai ana nufin ya manta karatun sura da karatun fatiha ba a'a karatun sura ne abinda malam ya kamata ya sa nan da ba da ummul qur'ani wanda ake karanta bayan karatun fatiha ko kuma kawai ya sa ka surata kaman karatun sura yawa kamar eh mutum ya manta bai yi karatun sura ba ita kadai har kablu kuma ta kama shi kenan ai to sai aka yi sallama bai yi wannan kablu ba har aka fita aka tafi can sai ya tuna ai sallan nan da muka yi ban karanta sura ba wannan babu komai a kan shi saboda shay'un khafifun ne aw takbiratain ko kuma ya bar kabbarori guda biyu a cikin kabbarorin sallah amma wanda banda kabbaran harama ita kabbaran harama farilla ne amma sauran kabbarori duk da ake a sallah sunnoni ne sai ya bar guda biyu to wannan shi ma babu komai a kan shi awi tashahudain ko kuma ya bar tahiyya din bai yi ba wala wi zalika wa shibi zalika da makamancin irin waɗannan kamar ya bar faɗin sami Allahu liman hamidahu da makamancin irin wayannan to wannan falasha alai babu komai a kai shi mun gane ko saboda irin hakan ta kan faru sosai wala yusjudu sujudu sahawi wala yujzi'u sujudu sahawi li naqsi rak'atin an ce sujada na rakkanuwa takan ɗauke abinda da aka bari to idan ya kai an bar raka'a guda ne to wannan sujada ta rakkanwa ba za ta ɗauke shi ba sannan kuma ba zai batta ba ko da a ce bayan sallah raka'a hudu ne sai yi raka'a uku kuma ya yi sallama kaga ya bar raka'a guda mun gane ko in yana kusa zai tashi ya ci ko wannan raka'a sai ya yi ba'adi in ko har ya riga ya yi nisafa sallah ta lalace sai ya sake wata sallah din ba kaman wanda ya bar karatun sura ko ya bar tahiya ko ya bar kabbarori guda biyu ba yau wannan wato bi ma'ana abinda mala yake so ya faɗa mana sujada ta rafkanuwa ba ta iya ɗauke al'amari na farilla a cikin sallah. In dai wannan farilla ne a cikin sallah, to sujadar rafkanuwa ai ita sunna ce, to ba za ta iya ɗauke wannan farilla ɗin ba. Ita sujadar rafkanuwa tana aiki ne a kan sunnonin sallah, ba ta aiki a kan farillan sallah. Kaga ba ta aiki a kabbaran harama, ba ta aiki a karatun fatiha, ba ta aiki a ruku'u, ba ta aiki a sujada don in ka bar su ka ce za ka ɗora da da ƙabli wannan ba zai yi ba yawwa tana aiki ne akan abin da shike sunnoni wala sajadata eh, hakan nan ya bar raka'a guda wala sajadatin ko kuma ya bar sujada wala li tarkil qira'ati ko kuma yayi sallan babu karatu kullu haga baki ɗayanta a sallan sai ya zo ya gashi yayi sallah bai karanta komai ba to sujadar rakanwa ba ta ɗaukewa. aw fi rakatain ko kuma ya bari a cikin rakawoyi guda biyu kaga ya bar karatu a cikin rabin sallah kenan to wannan sujadar rakkanwa ba ta dauke ba wa kazalika fi tarkil qira'ati fi rak'atin min as-subhi hakan nan kuma idan ma ya bar karatun a cikin raka'a guda na sallar asbahi ai rabin sallan ne ita sallar asbahi tunda raka'a biyu ne to sai ya bari a raka'a daya to sujadar rakkanwa ba za ta dauke wannan ba amma inda a ce a sauran salloli ne kamar sallar azhar sai gashi ya tsaya ka zo sallar azhar ka kabbara raka'a na farko na biyu na uku na hudu sai ba karanta ma fatiha ba ma a raka'a na hudun mun gane ko kaga ai karatu ka bari har ka yi ruku'u har ka zo sai da ka zo sallama ka tuna to in ka yi kabli ya ɗauki wannan karatun fatiha ka ita kanta karatun fatiha din yawa sai dai in ya kai raka'o'i biyu ya kai rabin sallan la'asar ɗin ne ga baki ɗaya. Yawa, kamar yadda wannan na sallan asbahi sai mutum ya bar karatu gaba ɗaya a raka ya bar karatun fatiha a raka'an farko, to wannan sujadar rafkanuwa ba zai ɗauke ba saboda a rabin sallan ne ka bari. Yawa, ita a sallan asuba tana da bambanci. da sallar azhar ko na asar ana irga yawan raka'o'in ne waqtilifa an yi sabani fi sahwi inda mutum yayi rakkanwa anil qira'ati bai yi karatu wa fi rak'atin min gairiha yayi a raka'a guda ɗaya min gairiha a wani sallar asbahi wannan haɗin ya koma can sallar asbahi mun gane ko faqila wani zance yace yujziqu ya ishe shi fiye a cikinsa sujudin sawir sujadan nan na rakkanwa qabla salami gabanin sallama wakila wani zance yace yulgiha sai ya yadda ita wannan raka'a din wayati bi rak'atin yazo da wata raka'a guda in yazo da wata raka'a guda kaga wancan aiki da ya zama ƙari anan kuma sai yi sujadan ba'adi wakila aka ce wani zance yasjudu qabla salami yayi sujadan qabli wala ya'ti bi rak'atin ba zai dawo da wata raka'a mun gane ko yayi kablin kawai ta ɗauke mishi tun da karatun ne inda ko aka samu saɓanin shine karatun da aka ce a ya sallah na fatiha nan shin farilla ne a kowace raka ko kuma ko kuma farilla ne kawai a gabaki ɗaya sallah din wanda suka tafi cewa karatun farilla ne a gabaki ɗaya sallan ne ake nufi karatun fatiha ya zamanto wajibi a gaba ɗaya sallan to in ka bari a shashin sallan to sai ka yi kabli wanda suka tafi kan cewa a karatun fatihan nan fa a kowace raka'a farilla ne to in ka batta sai ka yadda wannan raka'a din sai ka sake gina wata raka'a makwafinta sai ka yi ba'adi saboda wancan wanda ka din ya zamanto ya zamanto ƙari kamar wanda ya bar ruku'u ne ko ya bar sujada kaga da ya tuna kafin sallama to sai ya yadda wannan raka'an kawai ga baki daya sai ya gina sabuwar raka'a makwakun wanda ya yardin tunda wancan raka'an da kai babu sujada ko kuma babu sujada daya ko kuma babu ruku'u ko kuma babu sujada ga baki daya biyan ya ta zama invalid kenan yawa to inda aka sabanin da aka samu na karatun fatihan a gaba ɗaya sallan ne take farilla ko take wajibi ko kuma a kowane raka'a shi yasa aka samu saɓani wajen da ake cewa wakila wakila wakila wani zance ce in har an kai ga yin sallah wai idi salata ya dawo dai da sallan nan wannan ihtiyadan wato a gaggawa magana dai ba ba ba, ba je kaka dawo an wuce batun wakila wakila to kai sake sallan kawai mala yace wa haza ahsan wannan ko shine yafi yawa da aje ana kila wa kalan to a sake sallan insha Allah mala yace Allah ya so wannan din shine yafi yana wa gida kamar kana da magana ok ko gyara zama kawai kai to man saha an takbiratin duk wanda ya rakan wanda yi kabbara ba au an sami Allahu liman hamidahu ko kuma bai ce sami Allahu liman hamidahu ba marratan sau daya awul kunut ko kuma bai yi alkunut ba to wannan fa fala sujuda alaihi babu sajjada na rakanwa akan shi to kaga fa duk wayannan ayyukan liman shi duk ya ɗebe mana su. Yawwa duk ya ɗebe mana su, in ana sallah kai kana baya ba sai ka yi toyen nan kabarbarin ba. Liman ya yi maka, ta fa irin ayyukan da liman yake ɗebe ma mamu. Yawwa. Malam ya ce, wa manin sarafa duk wanda ya juya mina salati daga sallah, summa zakara sai ya tuna annahu lallai shi ɗin nan baƙiya alaihi shay'un akwai wani abu da ya ragu a kan shi. wanda bai cika ba a cikin wannan sallah ɗin, to faliyar ji ya dawo, in kana bi ƙurbin in ya kasance yana kusa da wajen. Faikabbir sai ya yi kabbara ta kabiratan, kabbara guda yurimu biha wanda zai yi niyya da ita na cika wannan sallah ɗin. Su mai salli sannan sai ya sallaci ma baƙiya alayhi abin da ya saura a kan shi. Wayanta ba ada, in ko ya yi nisa da yin sallah zamani ya yi nisa, aw kharaja min al ko kuma ya ma fita ma daga masallaci sai ya tuna ai ga wani shashi na sallah ka cokam wanda ya bari ita da salatahu to wannan ya sake sallah kawai wa kazalika haka al'amarin yake man nasiya salama ya zo na yayi ta zaman tayya zai yi sallama sai manta bai yi sallaman ba gaba daya wanda yana ɗaya daga cikin dalilin yin miƙe ɗan yatsa ɗin nan ko a cikin tayya kamar yadda shi ma mai mai risala ya ce, ya ce wa ahasibu, ina kyautata zaton da aka ce a motsa ɗan yatsan nan to ya kasance tunatarwa a gare ka cewa kana cikin sallah. To wannan shi sai ya yi sallan ga baki ɗaya bai yi sallama ba. Mun gane ko? wa in ta ba da aukar jami'a ita da asalatu, wa kazalika manna sai salama. To hakan nan ma wanda ya manta da sallama hukuncinsu ɗaya. in yana kusa sai ya zauna ya yi sallama, in ko har waje ya yi nisa ko kuma an fita daga masallaci wannan ya sake sabuwar sallah, haka hukuncinsa yake. Wa mallam yadri wanda duk bai san masalla raka'o'i nawa yayi a sallan nan ba, a salasan shi raka'a uku ya yi, am arba'al ko kuma ma hudu sai ya shiga cikin wannan damuwa. To wannan bana alal yaƙini ya gina sallan shi akan yaƙinin da yake da shi mun gane ko kai ne a aljihunka kana tsammanin kana da naira ɗari hudu ne ko ɗari biyar me ne yaƙinin ka a nan ɗari hudu ya tabbata akan naira ɗari naira ɗarin da ya ɗora akan ɗari hudu shi ne kake kokonto a kai to sai ka gina sallanka akan yaƙinin sai ka tabbatar duk abin da za ka je ka saya kada ya wuce fa na ɗari hudu saboda haka ashe da kake tunanin shin raka'a uku na yi ko hudu to gina shi akan yaƙini yaƙinin ka shine raka'a uku ina raka'an kokonto ita ce wannan raka'a ta hudun to sai ka gina sallan ka cewa raka'an nan fa raka'o'i uku na yi shikenan sai ka ƙara raka'a ɗaya shine bala alal yaƙini wa sallama shakka sai ya sallaci raka'an da yake kokonto akan ita ce raka'a na hudu to shi kenan shi ne malam ya ce wa ata bi rak'atin nan ma kaga malam duk ya sake maimaitawa dai wa salla ma shaka ya sallaci abin da yake kokonto to dan ma kada ka rude ya ce a tabi rakatin kai ya zo da raka'a dai guda duk dai magana ɗaya ne wa salla ma shakka wa tabi rakatin duk abu da yake nufi ya zo da raka'a guda wasu jada ba da salami sai yi sujadan ba'adi dalili kuwa saboda wannan kokonto da yayi to man takallama sahiyan wanda yayi magana da mantuwa da mantuwa yayi magana din a cikin sallah sujada ba da salami yayi yayi sujadan ba'adi wa man lam yadri wanda duk bai sani ba asallama allam yus allam yusallam ya yi sallama ko bai yi sallama ba a sallan nan nashi sallama to ya yi sallama ɗin nan eh wala sujuda alaihi ko babu sujada a kai shi bai sani ba na yi sallama ko ban yi sallama ba sallaman kawai ka tashi ka tafi ƙarshen sallan ne ta zo a wajen wala sujuda alaihi to wa man istankahu shakku wanda shi kuma kokwanton ta aure shi fa ko me yayi sai yayi kokwanto eh sai ta aure shi fisawi a cikin rafkanuwan to mala yace falyalha falyalha anhu ya kauda kai daga barin wannan kokonto din eh ya kauda kai kada ya damu kan shi a cewa a a yanzu zai yi menene ko kuma zai yi menene wala islah alai babu wani gyaran da zai yi yawa daman shi kokonton ta riga ta aure shi to ya yadda wannan kokwantan kada kuma ya ce to yanzu na yi abu kaza walakin sai dai alaihi yana kan shi an yasji da ba'da salami wato ya yi sujadan ba'adi duk lokacin da ya yi sallah sai yi sujadan ba'adi duk lokacin da ya yi sallah sai yi sujadan ba'adi shi abin da yake kai kenan wane ne wannan wanda kokwanto ta aure shi ya ce wa huwa allazi yaksuru zalika minhu shine wanda abin yake yake yawaita a gare shi yashakku kasiran yana kokwanto da yawa mun gane ko an ya kuna sa'a zada auna ƙasa yana kokwanton cewa a'a na ƙara ne ko na rage ne wala yukinu ba zai samu wani tabbaci a cikin zuciyar shi ba akan ƙari ko ragen a ko da yaushe to wannan sai a ce kokwanto ta aure shi wanda kokwanto ta aure shi sai dinga yin sujadan badi shi ne ma ne ce wal yazud ba da salami yayi sujadan badi fakat kadai wa in aikana in ko ya sakankance fa bisami da wannan rafkanuwa din to sajada ba da islahi salatihi yayi sujada bayan ya gyara sallah din bayan ya gyara sallan to yayi sujada in har ya tabbatar bayan kasira zalika in ko wannan abin yayi yawa gare shi fa huwa ya tarihi kasiran shine wanda kokwantan take sauko masa sosai asla salatahu wannan ya gyara sallan nashi amma walan yasjud lisawihi ba zai yi sujada ga wannan rakkanuwa ɗin ba. To za mu tsaya a nan, insha Allah gobe sai mu tashi wa man kama minis na taimi, wanda ya tashi daga raka'o'i guda biyu, abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Irin waɗannan babi suna da kyau a dinga maimaita su ne, kullum aka karanta a dinga maimaitawa a dinga maimaitawa za ka same su tun daga cikin ahalari. babu yunfisawi shine ma karshen babi na ahalari din to in ana maimaita shi insha Allah za a dinga samun waraka a duk abin da ya taso na sallah yana nan cikin ashmawi yana nan iziya ga shi a risala hakan nan zaka same shi duk cikin littattafai na fiqh sai da aka kawo shi Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam
sallah mai rako'i guda hudun nan idan duk kamanta ka yi su da fatiha da sura za ka yi sujada ko ba ka yi za ka yi sujadan ba'adi saboda surorin da ka karo a raka'o'i na uku da raka'a na hudu za ka yi sujadan ba'adi na karatun fatiha ba farilla ba ne
to karatun suran ba eh ba farilla ba ne
ai mun karatu in okay in aka ce ba farilla ba ko ya shi ne aka ce ai ita rafkanuwan ba ta ɗauke farilla tana aiki ne a kan sunnoni karatun sura sunna ce a cikin sallah a kai ma kuma ake yin wannan ƙabli ko ba a diɗin yawa ba a fatiha ba nan kai kuma da ka zo karatu ne wanda za ka yi fatiha da sura ko sai ka zo ka yi fatiha da sura raka ɗaya na biyu a raka na uku kuma sai ka yi fatiha da sura na hudu ma ka yi fatiha da sura ka je ka yi surori ka yi ƙari a cikin sallanka wanda zai kai ka ga yin ba'adi ba za a yi sujada ba ni ganin da ya ce duka sallolin ne fa ba da gangan yayi ba ba da gangan mutuwa ne mutuwa ne in je fatiha sura raka'a ta uku ta uku da ta hudu tabbas a halari akwai wannan okay to na fahimta lallai mai halari ya kawo kuma yakan zo wa mutum za ka gama karatun fatiha sai ka ji kana ta karatun sura sai ka tuna ai kana karatun sura bayan sallah bayan raka'a na uku ko bayan raka'a na hudu malai ya ce fa la sujuda alaihi ya ci gaba da karatu a ruku'u ko a sujada exactly wanda ya karatu a ruku'u ko a sujada nan ma duk babu komai a kai haka ma wanda bai ce komai ba a ruku'u ko a sujada bai yi tasbihin ba ko kuma bai yi addu'a a sujada ba amma ya yi sujada shi ma babu komai a kai shi amma da ya kawo abu wajen qur'ani eh a wannan bigiran
ya tuna waƙoƙin ɗan ƙwairo ko ya kawo waƙoƙi ko ya karanta ishiriniya ko da sauran waƙoƙi ko kuma wasu maganganu Allah ya taimake wa alaikum salam
ya manta wurin sujadan kafi sai ya yi sallama kafin nan sai ya tuna ai kabli ta kama shi to sai ya yi ba'adi shi yana tambaya ne wanda ya manta da sujadan kabli yana sallama ya tuna ai kabli ne ta kama shi to sai ya yi ba'adi a wannan lokacin sallan shi ta cika ko kuma ma mai ba'adin yau kuma sai ya yi kabli ba'adi ne ta kama shi amma da ya zo yin sawun kawai sai ya yi kabli shi ma duk sallah ta yi ba komai a kan shi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
to